إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا صافية لتنين شابك ويقوات رمضان أشيكرة تدبود إيدة أبي حدود أربعين دشدة hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan tafsiri na iyaye mata wanda muke gudanarwa daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke birnin Abuja yau insha Allah za mu darasi na goma sha biyar in ba manta ba karatunmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta 89 cikin cikin wannan sura mai albarka wato faɗin Allah madaukakin sarki afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a da aka yau zamu tashi farkon aya ta 90 faɗin Allah madaukakin sarki wa laqad qala lahum harun min qabl me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري to Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu labarin abin da yake faruwa da banu Isra'il bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi ya basu ya je ganawa da Ubangiji subhanahu wata'ala don karɓo littafin attaura da kuma abin da suka yi bayan haka da kuma dawowar shi annabi Musa ɗin izuwa gare su annabi Musa ya dawo yana tambaya me ya faru yana bin abu diddigi diddigi daki daki to shine Allah ya ce wala qad qala lahum harun hakika annabi haruna ya ce da su wanda shi aka bari a matsayin mai jiran gado ko shi aka bari a matsayin magajin gari mai kula da su wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin to daka shine Allah yace wa laqad qala lahum harun hakika haruna yace da su min qablu kafin su fara bautar dan marakin yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma kutintum bihi ku sani wannan dan maraki an jarabce ku ne da shi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fitine ku ne da shi ta hanyar yadda samiri ya yi shi da kuma yadda ya ziga ku ko ya ja hankalinku zuwa ga yi masa bauta da haka kar ku ɗauka cewa ubangijinku ne na gaskiya kamar yadda kuka faɗa haza ilahu kuma ilahu musa fa nasiya ba haka bane ba wa inna rabbakum arrahman kuma lalle ubangijinku na gaskiya shine Allah mai rahama fattabi'uni kubini inji annabi harun wa ati'u amri ku yi wa umarni na da'a to waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke mai da mutum ya zama mutumin kirki bautar Allah ta hanyar da'a ga annabin da Allah ya aiko maka wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah an ibudullaha wattaquhu wa ati'un da haka annabi haruna yake nanata musu wannan wannan shine sakon dukkanin annabawa abinda suke cewa ku mutane ku bauta wa Allah mu kuma ku yi mana da'a ta hanyar karban sakon daga wajenmu da kuma yin ibadar kamar yadda muka koyar da ku to wannan dai yana daɗa tabbatar da cewa annabi haruna bai zira ido ya basu sun yi abin da suke so ba umarnin da ɗan uwansa annabi musa ya masa ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin annabi haruna ya bi domin zamu ji akwai inda Musa yake tuhumar sa cewa me yasa kai kaza me yasa ka bar mutane suka yi kaza me yasa baka bi umarnin da na baka ba to shine Allah yake wanke shi yace a a lalle haruna yayi abin da ya kamata kamar yadda yace ya ibn umma innal qauma stada'afuni wa kadu yaqtulunani ya dan uwata mutanen nan karfi na suka fi har sai da suka kusa su kashe ni da mun muka yi jayayya da su na ce ga abin da za su yi ga abin da za su yi suka turje suka ki suka biyo abin da samiri ya zo musu da shi to da haka annabi haruna bai saba wa umarni ba sai Allah ya ce
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى kalu suka ce da annabi harun lokacin da ya gaya musu waccan magana ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri kalu sai suka ce lan nabraha alaihi akifi mu ba za mu gushe ba muna masu lizimtar bautar wannan dan maraki kalmar akifin bi ma'ana mulazimin masu lizimta masu nacewa domin asalin kalmar al-ukuf shine al-luzum وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أي يلازمون ذاك الله يتي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين أي لازمين والملازمين للشيء daga nan ne aka samo itikafi lizumtar masallaci da niyyar ibada na wani lokaci kamar yadda shari'a ta tanada da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ay mulazimin al ibadata fil masajid da aka kalu suka ce da annabi harun lan nabraha alaihi akifina mu dai ba za mu daina bautawa wannan dan maraki ba hatta yarja ilaina musa sai in musa ya dawo idan ya dawo in ya goyi da bayan mu mu ci gaba in kuma bai goyi da bayan mu ba to la'alla wannan shine abin da suke nufi wannan kuma ya nuna a zahiri sun yi jayayya da umarnin da annabi haruna ya yi musu shi haruna ya ce fattabi'uni wa aqihu amri wa inna rabbakum ar-rahmanu fattabi'uni wa aqihu amri su kuma sun ce lan nabra alaihi akifi da aka shi ya sauke nauyin da Allah ya dora masa su kuma ba su bi umarnin da aka ce su bi ba na umarnin annabawansu da aka sun saba al-imam ibnu kasir ya ce yukhbiru ta'ala amma kana min nahi haruna alaihi salam lahum an ibadati al-ijl Allah yana ba da labari ne game da hannun da annabi Haruna yawa banu Isra'ilawa ga buran bautar ɗan maraki, wa ikbaruhu iyahum annama haza fitnatun lakum da kuma yadda ya labarta musu cewa wannan abin da kuke yi fitina ce gare ku. Wa inna rabbakum rahman kuma ubangijinku na gaskiya ba ɗan maraki ba ne a'a Allah ne mai rahama. Allazi khalaqa kulla shay'in wanda ya halicci komai fa qaddarahu taqdiran ya kinta tashi gwargwado. ذو العرش المجيد ما أبوتن الأرش مي جرما الفعال لما يريد مي أيوة تدى أبن ديك يسو تكين إيقانسا لذلك وانا شيني ساقوان دا آيان سكي إسروا شوى لن نبرى عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى أي لا نترك إبادته حتى نسمع كلام موسى فيه فزام دين بوتابا قوانا الأمركي har sai Musa ya zo mun ji ta bakinsa game da haka na aiko a bari wa khalafu haruna suka saba wa haruna fi zalika game da haka wa harabuhu kuma suka yake shi wa kadu ay yaqtuluhu saura kirisma su kashe shi shine abin da ya faɗa a cikin ayat suratul a'raf wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al'ada fala taj'alni ma al-qawmi adh-dhalimin sai Allah ya ce قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعان أفعصيت أمري قال سي النبي موسى يتي يا هارون يا كي هارون ما منعك ما يهنيك إذ رأيتهم ضلوا lokacin da kaga sun bata sun sauka daga hanya sun bar tauhidi sun koma shirka sun bar bautar Allah sun koma bautar dan maraki Allah tattabi'ani me yasa kai baka bi ni ba mana me yasa kai baka dage akan yin abin da na saka ba afa asaita amri shin ko kai ma ka saba wa umarni na ne to anan shine wasu malaman tafsiri suka ce anan ayar an yi kwan gaba kwan baya wannan ayar ita ce farko sannan sai wacce ta gabace ta domin tambayar da annabi Musa yayi wa Haruna gata can kuma ga uzurin da Allah ya bayar game da halin da Haruna ya samu kansa to da ka sai wasu malamai suke ganin sai da annabi musa ya tambaye shi ya ce ya harunu ma mana aka idar aita mun dallu allah tattabi ani afa asaita amri to shine sai ya ce ya bi na umma innal qauma stada'afuni wa kadu yaqtulunani to sannan shi kuma Allah ya wanke shi dan ya karfafi gwiwarsa akan abin da ya faɗa ya masa shaida yace wala qad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri su kuma sai suka ce lan nabra alaihi akifin hatta yarja ilaina musa haka wasu malamai suka ce tartibin ayoyin yake to amma dai ko da hakan ne kuma ba hakan bane idan an karanta mutum zai fahimta magana ce dai tsakanin annabi musa da dan uwansa haruna da kuma abin da shi su banu isra'ilawa suka gaya wa haruna din wanda shi ne amsar da shi kuma haruna ya gaya wa musa ai ga yadda na ce da su su kuma ga abin da suka ce mu to sannan da kuma shaidar allah akan wanke haruna cewa lallai bai yi sakaci ba to da haka wannan shi ne ibn kasir ya ce yukhbiru ta'ala an musa alaihi salam hina raja'a ila qaumi allah yana ba da labari ne game da annabi musa lokacin da ya dawo zuwa ga mutanensa fara'a ma qad hadatha fihim min al-amri al-azim kuma ya ga abin da ya faru da su na babban al'amari shine bautar gumaka ko bautar ɗan maraƙi shirka ga Allah famtala a inda zalika ko famtala a inda zalika gazaban a nan ne Musa ya cika da fushi wa alƙama ka na fiye da himinan alwahil ilahiyya har ya jifa da abin da ke hannunsa na allinan Allah da ya bashi wanda aka rubuta a taura a jiki wa aka zabi ra'asi a fihi har ya kama kan ɗan uwansa haruna ya juruhu ilaihi ya fusgo shi zuwa gare shi saboda fushi wa qad qaddamna fi surati al-a'raf basta zalika ibnu kathir yace mun riga mun gabatar da shimfida game da wannan zance a cikin suratul a'raf wa zakarna hunaka hadith har ma a can sai da muka ambaci hadisin da ke cewa laysal khabaru kal muayana gani ya koriji mana abin da ka gani ba kamar wanda aka baka labari ba ne kun ga bautar dan maraki da mutanen annabi musa suke yi ai allah ya gaya masa tun kafin ya dawo a baya allah ya ce wa ma ajalaka an qaumika ya musa qala hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri allah ya gaya masa cewa mutanensa suna bautar dan maraki to amma duk da haka da ke labari ne annabi musa bai yi reaction ba bai fusata ba abin bai dugun zama masa hankali ba har sai da ya dawo ya gani to shine lokacin da ya dawo sai fushi ya kama shi sama da wanda aka gaya masa domin yanzu ya gani da idansa to sannan kuma har ya jifa da attaura kaga a can ma ai akwai attaura a hannunsa alwah din amma a can bai yi jifa da su ba saboda a can labari ne to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da za a gaya maka labari ba zai shiga ranka ba kamar irin wanda mai ka gani shine ma'anar laisa al-khabaru kal mu'ayana to da haka shine ibnu kasir yace wa shar'a yalumu akahu haruna daga nan ne annabi Musa da ya dawo ya gani da ido sai kuma ya ci gaba da zargin dan uwansa haruna fa qala yace baba da haka idan ra'aitahum dallu alla tattabi'ani ai fa tukbirani bi hadha al-amr awwala ma waqa me yasa baka ga min batun farkon farawar su tun abin bai je da nisa ba an gane ko sai ce قال يا ابن أمة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي Kala sai annabi Haruna ya ce da ɗan uwansa Musa yana mai amsa masa da ya ce, Ya Harunu ma mana aka izra aita dallu sai ce yabna umma ya dan uwata to cewa ya dan uwata malamai suka ce dan tausayi yake nema daga wajen Musa shi yasa yace ya dan uwata saboda me saboda bangaren uwa ya fi tausayi sama da bangaren uba to sau da dama idan kana so a tausaya maka sai ka karkata zuwa ga bangaren uwa saboda tausayi irin na uwa to da kamar cewa kake yi ka tausaya mun mana shine sakon da kalmar yabna umma take dauke da shi suka ce ba wai ana nufin annabi Musa da Haruna kawai uwa suka hada ba a'a uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shakikan juna ne to amma maimakon ya ce yabna abi ya dan ubana sai ce yabna umma ya dan uwata shi yasa ko a Hausa zaka ji ana dan uwa rabin jiki mana dai shi bangaren uwa shi aka fi sani da me da tausayi shi yasa bangaren uba kuwa yana da kaushi kowanne saboda ɗabi'arsa shi uba a ɗabi'ance ya fi tsaurarawa ita kuwa ita kuma uwa a ɗabi'ance ta fi tausasawa wannan shine mafi yawa ba ci akai kowa haka bane za a iya samun wani uban ya fi wata uwar tausayi amma dai kaso casa'in na iyaye mata sun fi iyaye maza tausayi to shi yasa ko so kake ka nuna wani tausayi wani zumunci wani kauna sai ka ce ai dan uwata ne abin nufi wanda muke tausaya wa juna wanda muke jin kan juna wanda muke zumunci da juna to amma idan mugunta ce da ketafa sai a ce yan ubanci ai yana masa yan ubanci mana bangaren uba kenan to da dai malamai suka ce wannan shine sakon da annabi haruna yake nufi da annabi musa yace ya dan uwata abin nufi ka tausaya mun mana ka sauƙaƙa mun mana shine ibnu kasir yace taraffuqul lahu bi dhikri ko taraffaqa lahu bi dhikri ummi ya nemi tausayi daga dan uwansa annabi musa ne ta hanyar tuna masa da bangaren uwa ma annahu shaqiquhu li abawayhi tare da cewa cikin su ɗaya uwansu ɗaya ubansu ɗaya yace li anna dhikral ummi domin ambatan uwa ha huna anan araqu ya fi tausasawa wa ablagu kuma ya fi kaiwa matuƙa fil hunuwi wajen tausayi wal adabi da jin kai wali haza kala saboda haka ne yace ya bina umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si ya dan uwata karka kama min gashin kaina kuma karka kama min gemu na to su a al'adar su mu kaga al'adar mu idan zaka yi fada da mutum sai ka ci kwalar rigarsa to su ba kwalar riga suke ci ba su idan za su yi fada gashin gaban goshi ake kamawa da gemu a madadin cin kwala an gane ko to shine annabi Musa ya kama gashin gaban goshin dan uwansa Haruna kuma ya kama gemunsa to wannan ya nuna Haruna yana tara gashi a kansa domin inda babu gashin ya zai a kama to wannan kuma sai ya nuna malamai suka ce ashe tara gashi ga ɗa namiji ba laifi bane har ya kai gwargwadon yadda za a iya kamawa din abinda ba a so shine karka tara gashi don koyi da wasu arna karka tara gashi kuma ka ki kula da shi ya zama kazanta to wannan shine kawai ba a so amma in namiji zai tara gashi ya kula da kayansa ba laifi bane har ma ya kitso ba laifi bane annabawa sukan yi kitso abinda muke ganin iyayenmu fulani suna yi ba laifi bane to amma shi ma ya zama cewa ba koyi ake yi da wasu arna ba in wani arne ka gani yana yi dan wannan kake yi to wannan laifi ne amma kawai haka ra'ayinka yake ko kuma kaji an ce ba laifi bane a shari'a annabi ma yana yi ba laifi bane dan kai nana Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama nakan taje masa kansa in masa kitso wani lokaci in masa kitso mai kwaya hudu wanda haka ya shigo garin makka lokacin da zai fito maka kansa kitso ne da shi mai kwaya hudu wanda ake ce da shi kalba to irin wannan kitsan annabi ya shigo da shi makka nana Aisha ta ce idan na taje wa annabi kai ban masa kitso ba gashinsa yana kwantawa har gadon bayansa amma idan ne masa kitso kuwa gashin yakan kawo kunnensa sallallahu alaihi wa sallam to haka annabi isa kamar yadda hadisai suka nuna yana da yalwar gashi gashinsa yana zuba har gadon bayansa to da haka dai wannan ba laifi bane haka zulqarnain da aka faɗa a cikin suratul kahfi ya zulqarnain zulqarnain cikin maganganun da malamai suka faɗa guda 40 ko sama da haka wanda hafiz ibn hajar ya kawo a cikin fatul bari me yasa ake ce da shi zulkarnain asalin kalmar karnu dai kaho ko karnu ana nufin century ma'ana shekara ɗari wasu malaman suka ce an ce da shi zulkarnain ne ma'abucin karni biyu ma'ana wanda ya shekara ɗari biyu yana mulki wasu malaman suka ce a an ce da shi zulkarnain ne saboda yana kitso mai guda biyu shine ma bahaushe zaka je yana cewa zulkarnain sarki da kaho wai daga nan ne ma sarakunan kasar hausa suka samo yin rawani mai kaho biyu sai kaga kaho ya tashi haka kaban na saniya to da haka dai wannan ya nuna cewa magabata sukan yi kitso wannan ba laifi bane ba to da haka dai annabi harun dan uwansa annabi musa da yake so ya kama shi sai ya kama gashin kansa to sannan kuma ya kama gemunsa cewa ya kama gemunsa nan ma ya nuna annaba suna barin me gemu domin gemu kamala ce ga ɗa namiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa ya ta umartar maza da su bar gemu su bar gemu gemu kamala ce ga ɗa namiji har ma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani mala'ika da Allah ya halitta a sama shi tasbihin da yake wa Allah shine subhana man zayyana rijala bil lihiya tsarki ya tabbata ga ubangijin da yawa maza ado da gemu shi da nau'in tasbihinsa kenan to da haka dai annabi harun alaihi salatu wassalam ya ce da dan uwansa annabi musa ya bi na umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si ya dan uwata karka kama mun gemu na karka kama mun kaina ko gashin kaina kamar ka ce ne sakan mun kwalata yace inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il ni na ji tsoron karka dawo ne kai mun fada ka ce na raba kan banu isra'ilawa walam tarqub qawli kuma ka ce ban kula da abin da ka ce mun ba domin ka ce ukhlifni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabila al-mufsidin to tsoron karka zo ka ce haka shi yasa ban tsananta musu ba wajen hani bayan da naga abin zai zama fitina sai na kyale su har ka dawo ibn kasir ya ce ma'anar wa lam tarkubu qawli ay wa ma ra'aita ma amartuka bihi haythu istakhlaftuka fihim dan kar ka zo ka ce min ban kula maka da abin da ka ce in kula da shi ba lokacin da ka halifantar da ni a cikin su qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce wa kana harunu ha'iban muti'an li musa annabi haruna yana wa annabi musa biyayya kuma yana tsoransa tare da cewa shi harunan shine babba fa musan shine karami amma harunan tsoron musan yake wannan kuma wani baiwa ce wani kwarjini ne irin haka tana faruwa kaga kafi mutum shekaru amma yana yi maka kwarjini kai ne babba amma ka dawo kai kake bin sa wannan yana iya faruwa musamman idan biyayyar ba a cikin sabon Allah bane to sannan wasu malamai suka ce abin da yasa Haruna yake bin Annabi Musa ba wai dan shekarunsa bane dan me dan annabtarsa ce annabtar annabi Musa gaba take da ta annabi Haruna da haka dole Haruna ya bi Musa umarnin Allah ne domin su annabawa har iyayen da suka haife su ma dole su yi musu da'a in dai ta fuskar shari'a ne amma ta fuskar shari'ar kuma da girmamawa su ma annabawan za su bi iyayensu ina fata an gane sai Allah ya ce mu
قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي to bayan annabin Musa ya gama jin ta bakin dan uwansa Haruna ya gaya masa uzurrukansa Qur'ani dai bai ce Musa ya yadda ko bai yadda ba amma dai ya sake shi din kamar ya ce la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si karka kama mun kaina karka kama mun gemuna ya nuna da ya kama to kaga kenan kamar a zahiri yanzu ya sake to shine Musa kuma sai ya sake juyowa zuwa ga Samiri wanda shi kuma Samirin shine kanwa uwar gami shine wanda ya kera dan marakin kamar yadda Allah ya ce wa adallahu musamiri shi ya jefa su a wannan kwazazzabo na shirka na bautar dan maraki to shine sai annabi Musa ya ce fa ma faqabuka ya samiri kai kuma samiri me zaka ce me hujjaka me maganarka mu ji ta bakinka wannan yana nuna mana irin yadda annabawa suke da kyakkyawan tsari na gudanarwa da adalci wato annabi Musa ba shakka yake ba fa akan cewa samiri shi yayi laifin domin tuni ai Allah ya gaya masa fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahumus samiri Allah ya gaya masa samiri ya batar masa da mutane to amma da ya zo duk da haka bai fada samiri da fada ba ko da duka ba an gane ko sai da ya fara jin ta bakinsa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin saboda haka ka'idar addini take a ka'idar addini ba a warware matsalolin addini da karfin tuwo da fada da duka ana warware su ne da me da hujja da dalilai duk wanda yake da gaskiya sai a ce kawo dalili shikenan kamar yadda Allah ya gaya wa banu Isra'ila kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kul fa'tu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin kul fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin to da haka dai matsalolin addini ana warware su ne cikin lumana ana warware su ne ta ilimi ana warware su ne ta hujja da dalili ko da a ce ka san abu kuma kaga wani yana yin sabaninsa to kar kai saurin yanke masa hanzari jira ka ji ta bakinsa jira ka ji hujjarsa da dalilinsa to da ka wannan shine abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam anan yayi yace kai kuma samiri meye hujjarka meye dalilinka mu ji ta bakinka qala sai yace basurtu bima lam yabsuru bihi na ga abin da su ba su gani ba ne abin da yake nufi da abin da ya gani wanda su ba su gani ba shine wancan abin da na gaya mana a baya jibrilu lokacin da ya zo halakar da fir'auna ya zo akan doki kuma dokin nasa da yake doki ne na mu'jiza duk inda dokin ya taka sai kasar wajen ta fitar da ciyawa sabuwa kal abin nufi dokin yana da albarka Allah ya sanya masa albarka ta duk inda ya taka in wajen matacce ne sai ya rayu to wannan shine abin da yake nufi da naga abin da su basu gani ba to shine yace fa qabadtu qabdatan min athari rasuli sai na je na jinki kasa jinki guda min athari rasuli a gurbin sawun dokin dan aike nan min asarin rasuli malamai suka ce akwai mudafin ilahi da aka shafe asali min asari farasin rasuli a gurbin sawun kafar dokin dan aike dan aike anan ana nufin mala'ika jibril domin annabawa yan aiken Allah ne mala'iku ma cikin su akwai yan aiken Allah jibrilu yana daga cikin yan aiken Allah na mala'iku Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas da ka jibrilu rasulun ne malaki an gane ko shi yasa qur'ani yakan kira shi da ar-rasul anan ar-rasul ana nufin mala'ika jibrilu to haka nan a cikin suratul takwir ubangiji madaukakin sarki ce innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin mudha'in thumma amin rasulin karim malaika jibril ake nufi ana da aka yace naga abin da basu gani ba sai na je na ɗebi ƙasa ta sawun dokin dan aike shine malaika jibrilu fa nabathtuha shi yasa lokacin da aka zo ana kona kayan kwalliya wanda aka ara daga jama'ar fir'auna suka mutu ba a mayan musu ba aka tara ana kona to nima da nazo sai na ɗebi wannan ƙasar sai na watsa a ciki wa kazalika sawwalat li nafsi kuma haka raina ta kitsa min mana nayi haka ne dan gaban kaina to kaga yanzu ya tabbata samiri bai da me bai da hujja hujjarsa kawai shine son zuciya so kuma bahaushe ya ce son zuciya bacin ta to sai me ya faru قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن, لو وإن لك موعدا لن تخلفه to gabanin mu fassara wannan ayar da aka karanto al-imam ibn kasir yace yaqulu musa alaihi salam lis-samiri annabi musa yace da samiri ma hamalaka alama sana'ata me yasa kai abin da kai na yin dan maraki da kiran mutane zuwa ga yi masa bauta wa mallazi arada laka hadha wa mallazi arada laka hatta fa'alta ma fa'alta kuma menene abin da ya bujiro maka har kai abin da kai din to wannan shine ma'anar fa ma qadabuka ya samiri to sannan ibnu kasir ya ce rawa muhammad ibnu ishaq an ibn abbas muhammad ibnu ishaq sahibu sira ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda qala ibnu abbas yace kana samiriyu rajulan min ahli bajarma shi wannan samiri wani mutum ne dan wani gari da ake kira da suna bajarma cikin garuruwan banu isra'il wa kana min qaumin ya'buduna al-baqara daman asali shi a garin su suna bautar saniya wa kana hubbu ibadati al-baqari fi nafsihi da haka burbushin ragowar kaunar bautar sa din nan yana nan a zuciyarsa bai tafi ba har lokacin da Allah ya aiko annabi Musa har lokacin da annabi Musa ya zo ya musu wa'azi da haka shi har yanzu bai fa daina sha'awar bautar saniya ba kuma ya zo ya ce ya musulunta amma da birbishin abin a zuciyarsa wa kana qad azhara al-islam ma bani isra'il a zahiri ya nuna ya musulunta tare da banu isra'ilawa to amma da ya samu dama sai ya koma ruwa ya yi ridda ya ci gaba da bautar saniyarsa shine ya dan maraki dan ya kira mutane su taya shi bauta masa ibn kasir ya ce wa kana ismuhu musa ibn zafar wasu malaman tarihi sun ce sunansa Musa ɗan zafa mana shi ma Musa ne kamar yadda annabi Musa yake Musa kaga kenan kamar sunansu ɗaya to shi yasa waɗansu malamai suka ce dan kada ma sunan ya rinka rikitarwa shi yasa shi sai aka daina kiransa da sunansa Musa sai ake kiransa da laƙabinsa domin idan za a ce masa Musa kuma a cewa annabi Musa Musa to wani lokaci sai ka kasa gane da wani Musan ake to shi yasa shi sai ake ce da shi Samiri kawai a Qur'ani to amma cewa shi sunansa Musa ba wani dalili na Qur'ani ko na hadisi ingantacce da ya tabbatar da haka kawai dai Qur'ani ya kira shi da lakabinsa Samiri tabbas yana da suna amma ba a san me sunan ba kuma sanin sunan ba shine ya mai muhimmanci ba shi yasa Allah bai faɗa ba domin da sunan yana da muhimmancin a sani sai Allah ya faɗa a a sanin barnar da yayi da kuma cewa barna ce a guje ta shi yafi komai muhimmanci a cikin labarin har daga cikin waɗanda suka ce sunansa Musa akwai Sawi a cikin hashiyatu Sawi ala Jalalai yace sunansa Musa har ma ya hada baitin waka wai wa Musa allazi zil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal فقد خاب مرببا وخاب مؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافرا هو كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل yace wai idil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal duk mutumin da Allah bai halicce shi a matsayin mai arziki ba tun azal mai rabo ba tun azal faqad khaba marbabba wa khaba mu'ammali duk wanda zai masa tarbiya bata wa kansa lokaci zai yi duk wanda zai sa ran zai yi abin kirki bata wa kansa lokaci zai yi to shine sai ce fa Musa allazi rabbahu jibrilu kafirun wai ga Musa da Jibril ya rene shi ya zama kafiri yana nufin samiri wa Musa allazi rabbahu fir'aun mursalu ga Musa kuma da fir'aun ya rene shi shi kuma ya zama annabi saboda kowa tun azal Allah ya kaddara masa abin da zai kasance suka ce wai shi samiri din nan asalin sa mahaifiyarsa ta samu cikinsa sai tafiya ya kama ta tana tafiya cikin daji sai naƙuda ta zo mata ba gida gaba ba gida baya ba wanda zai taimaka mata to wai shine sai Allah ya ce da mala'ikan mutuwa je ka ka dauko man ranta tana tsaka da nakuda to wai a yadda suka kirkiri wannan kissa ta ƙarya to sai mala'ikan mutuwa ya tausaya wai shine ma wai wata rana Allah ya taba tambayar mala'ikan mutuwa cikin ayyukan da nake saka na karɓar rai wanne ka taɓa tausayawa sai ce wannan yaron da ka taɓa tura ni in je in ɗauko ran babarsa cikin daji bayan ta haife shi kuma ba gida gaba ba gida baya ba wanda zai kula da shi to sai da naji ɗanɗar naji tausayi to wai da Allah ya karɓi ran mahaifiyarsa a daji bayan ta haife shi to wai shine wai sai Allah ya tura mala'ika Jibril ya ɗauke shi wai ya shayar da shi wai nonon Jibril ya sha kaga wannan abun wasa ne na farko dai a cikin wannan labarin akwai sifanta mala'iku da sifan mata wanda wannan kuma qur'ani ya ce kafirci ne innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatul unsa wa ja'alul mala'ikata alladzina hum ibadur rahmani inasan ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun to daka dai wannan kisa ce kawai ta molanka ba gaskiya bace ba sannan cewa sunansa Musa shi ma ba abin a yanke ba ne ba amma dai malaman tafsiri sukan kawo istitradan dan abin da suka tara su ma na abin da malaman tarihi suka rubuta amma fa babu wani nasi kamar yadda na faɗa na Qur'ani ko na sunna ingantacciya da ya tabbatar da haka wa qala qatada imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace kana min qaryati samira shi samiri daga wani kauye ne da ake kira da suna samira da haka shine ake ce masa samiri nisbatun ila samira da haka yace basultu bima lam yansuru bihi fa qabattu qabdatan min asar rasul fa damastuha wa kadhalika sawalat li nafsi imamu mujahid yace da yace fa qabattu qabdatan min asar rasul ai qala min tati hafiri farasir jibril ana nufin ya ɗebo ƙasar ne daga ƙarƙashin kofatan dokin da mala'ika jibril ya zo a kai lokacin halakar da fir'auna ƙala ya ce wal ƙabdatu abinda kalmar ƙabdatu take nufi danƙa ta ƙasa mil'ul kaffi shine cikin tafin hannu wal ƙabdatu bi atrafil asabi kuma ita danƙa ana yin ta ne da yan yatsun hannu ƙala mujahid imamu mujahid ya ce na baza samiriyu samiri ya jefa ai alƙa ya wurga ma kana fi yadihi abin da ke hannunsa ala hilyati bani isra'il kan kayan ado na bani isra'ila lokacin da ake konawa fansa baka ijlan jasadan lahu kuwar nan take sai ga wani dan maraki mai jika-jika ya ginu daga wannan kayan kyarai lahu kuwarun yana gurnani irin na yan marakai hafifun rihi shine yana fitar da wata iska fihi fa huwa kuwaruhu wannan iska ita ce abin da ake nufi da kuwa kukan dan maraki saboda haka ne yace fana bastuha ai alqaituha ma aman alqana jefa wannan abin tare da sauran masu jajjefa kayan kwalliya lokacin da ake tara su za a kona da yace wa kadhalika sawwalat li nafsi ai hassanatu wa a'jabaha idzaka shine abin da raina ta ga ya dace kuma na biye mata wajen haka
sai Allah ya ce mai kala fadhhab qala fadhhab fa لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي وضعت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا kala sai annabi Musa ya ce da samiri fazhab to tafi fa inna laka fil hayati lallai cikin rayuwa zaka kasance an takula kake cewa da mutane la misasa kar ku taba ni mana sai annabi Musa ya masa baki ko ya tsine masa ya ce da shi alawa daranka yanzu daga yau ba kai ba zama cikin jama'a tunda ka zama annoba duk inda kaga mutane sun yo kusa da kai abinda zaka ce da su lamisas ni kar ku matso kusa da ni kar ku taba ni kar ku taba ni an gane ko to tun daga nan kuwa sai zaman cikin jama'a ya gagare shi ya daina zama cikin mutane da ya zauna cikin mutane ko da mutane sun zo inda yake sai ya tashi ya bar wajen ibn kasir yace ai kama akhasta wa masasta ma lam yakul laka akhadhuhu wa massuhu min athari rasuli ai kamar yadda ka kamo ko ka ɗebo kuma ka taɓa abinda ba naka bane kuma bai kamace ka ba na ka taɓa ko ka ɗauko min asarin rasuli na sawun dokin ɗan aike ba uƙuba tuka to uƙubar da za a yi maka fi duniya a duniya an ta kula lamisasa daga yanzu duk inda kaga mutane za ka rinka faɗar wannan kalma cewa babu taɓeɓe ne a tsakanin ni da kuma na ba ni ba ku yi gaban ku in yi gabana ai la tamasan nasa wala yamassunaka ba za ka sake shiga cikin mutane ba su ma kuma ba za su zauna tare da kai ba ba za ka taɓa jikinsu ba ba za su taɓa naka ba ma'ana dai ba za ka ci gaba da rayuwa cikin jama'a ba Allah ya fitar da kai daga mutane ya yi maka baki ko ya tsine maka ka zama kamar mujiya a cikin tsuntsaye wa inna laka maw'idan kuma ka sani muna da alkawari da kai ma'ana matsalar ba ta ƙare a iyanan duniya ba akwai kuma inda za a sake haduwa a sake warware ta shine ranar tashin alkiyama da haka wa inna laka maw'idan kuma muna da alkawari da kai ay yawmal qiyamati a ranar alkiyama lan tukulafa wannan alkawarin ba za a saba maka shi ba ai la mahida laka anhu baka da yadda ka isa ka guje masa sai mun haɗu ni da kai a gaban Allah ya mana hisabi annabi Musa yake gaya masa haka وقال قتادة إمام قتادة يتي أن تقول لا مساسا قال أقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس wannan ya zama ukuba ga shi samiri da duk wanda suka biye masa wajen bautar dan maraki kuma ya ce har yau akwai ragowa irin su kuma suna faɗar wannan magana idan an kusance su lamisasa lamisasa haka katada ya faɗa da ya ce wa inna laka mau'idan lan tuklafa qala hasan wa qatada wa abu nuhaykin hasan al-basri da qatada da abu nuhaykin suka ce lan taghiba anhu shine ma'anar lan tuklafa baka isa ka kauce wa wannan alkawari na tashin alkiyama ba haduwan mu da kai a can a gaban ubangiji inda zai mana hukunci to sannan sai annabi Musa ya ce wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akiban kuma ka kalli ubangijin naka da ka kasance ka ne masa bauta ka ga yadda zan da shi ai aqamta ala ibadatihi wanda ka tsayi wajen bauta masa ya'ani al-ijla yana nufin dan maraki lanuharriqannahu sai mun kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasfa kuma tokarsa za mu ɗebe ta mu sheke ta a cikin teku shekewa abinda wannan yake nunawa idan aka samu gunki a shari'ar annabawa lalata shi ake yi ko a karya shi ko a ƙona shi wannan ya zo a kisar annabi ibrahim ƙala wa tallahi la'akidan na asnamakun ba da an tuwallo mudubirin fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un to da haka annabi ibrahim ya lalata gumakan garinsa a wata ayar allah ya ce faraga alaihim darban biliyami yadda ke su da hannun dama ma'ana ya musu duka dukan da ba su isa su shanye shi ba to da haka wannan shine shari'ar annabawa to gashi ma yazo a shari'ar annabi Musa unzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan lan yuharriqannahu sai dai a shari'ar annabi Musa konawa akai a shari'ar annabi Ibrahim kuma sassarawa akai faja'alhum juzazan illa kabiran lahum to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dabbaka wannan shari'a duk wani gunki da yake makka lokacin da annabi ya bayyana bayan ya yi fito maka sai da ya sa aka karya shi wani ya karya da kansa wani kuma ya tura aka karya shi kamar gumakan da suke cikin ka'aba guda 360 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya shiga da sandarsa yana zungura su ranar fito maka yana karanta suratul aya suratul isra wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta tura sahabbai waje-waje suna rusa gumaka a inda ake bautar gumaka din bayan musulunci ya samu karfi to da wannan sunna ce ta annabawa ko kai yanzu kaga wani abu da ake wa bauta ba Allah ba kuma kana da ikon ka lalata shi to musulunci ya baka damar ka lalata shi ba laifi bane ba ko dai ta hanyar sare shi ko ta hanyar karya shi ko ta hanyar kona shi shine ma'anar lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasban sai Allah ya ce mai إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما to annabi Musa yanzu ya gama magana da Samiri yanzu kuma ya dawo ga su banu Isra'ilawa sai ce innama ilahukum Allah kuma ku sani kadai abun bautar ku na gaskiya shine Allah allazi wanda la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi daidai da Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum daidai da wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim to da haka dai wasi'a kulli shay'in ilman kuma Allah ya yaulaci komai ta fuskar sani ma'ana ba abin da Allah bai sani ba duk wani abu da ka sani da ma wanda baka sani ba to shi Allah ya sani wasi'a kulli shay'in ilman ibn kasir yace yaqulu lahum Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam yana faɗa ne ga banu Isra'ilawa cewa laisa hadha ilahukum wannan dan marakin ku sani ba Allahn ku bane ba abun bautar ku bane na gaskiya da cancanta innama ilahukum kadai abun bautar ku na gaskiya da cancanta Allahu shine Allah allazi la ilaha ghairuhu wanda babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi ko illa huwa sai shi wala tambagil ibadatu illa lahu kuma ibada bata dace ba sai gare shi fa inna kulla shay'in faqirun ilayhi abdul lahu domin dukkan wani abu da kuka sani bawan sa ne kuma mabukaci ne zuwa gare shi wa sai kulla shay'in ilman kuma Allah ya yalwaci komai ta fuskar sani daidai da fadin sa a hada bi kulli shay'in ilma daidai da fadin sa wa ahsa kulli shay'in adada daidai da fadin la ya'zubu anhu mithqalu dharrah daidai da wala wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin daidai da ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sai Allah ya ce mai
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا Allah ya ce kazalika irin haka ne na kusu alaika muke labarta maka min amba'ina daga labaran ma kada sabaka abin da ya shuɗe mana bisa ga wannan tsari ne muke kawo maka labararrukan al'ummomin da suka shuɗe da kuma annabawan da suka gabata kamar yadda Allah ya ce na hannu na kusu alaika ahsanal qasasi bima auhaina ilaika hadha alquran wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin to da dai Allah shi yake ba wa manzo Allah irin waɗannan labarai domin a cikin su akwai izina akwai abubuwan da zaka ji wanda zaka kwaikwaya na gari akwai kuma abubuwan da zaka ji marasa kyau wanda kai kuma zaka yi kokarin kaga ka guje musu to wannan shine hikimar kawo labari a Qur'ani dan a ji abu na gari a yi koyi a ji mara kyau a nisance shi shine ibnu kasir yace yaqulu ta'ala li nabiyhi muhammadin ubangiji yana faɗa ne ga annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qasasna alayka khabara musa irin yadda muka labarta maka labarin annabi musa wa ma jara lahu da abin da ya gudana da gare shi ma'a fir'auna tare da fir'auna wa junudihi da rundunarsa alal jaliya qarar a fili wal amrul waqi da yadda abin yau kana kadhalika naqussu alayka al akhbar al madiya irin haka ne ma muke labarta maka sauran labarai wanda suka shuɗe na annabawa da mutanensu kama waqa'at yadda abin ya faru min gairi ziyadatin wala naqasin babu ragi babu dadi wannan shine kazalika naqsu alayka min anba'i ma qad sabaqa sallah ce wa qad atainaka min ladunna dhikran kuma haƙiƙa mun baka ambato daga wajen mu ambato shine alqur'ani da haka qur'ani yana daga cikin sunayensa dhikr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da zikiru shine alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu bashi kariya innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ذاك ذكر ذكر أتشين دكا وأن آيين أنا نفهم القرآن شيني ابن كثير وهو القرآن العظيم شيني القرآن وأن يكمي جرمة ذاك الله ولقد آتيناك من لدنا ذكرى للي من باك أمته لك كريم sai Allah maɗaukin sarki ce mai من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة إسرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah ya ce man a'rada anhu duk wanda ya bujure wa Qur'ani ya kauda kai gaburansa ya kangare masa ya kibin umarninsa ya ki gujewa hane-hanensa فإنه يسني شي يحمل يوم القيامة وزرا رانا الله رازي أو نوي نزنبي شيني معنى كلمة وزر نوي نزنبي wannan Allah yana jan kunnen mutanen da sun san umarnin Qur'ani suka ki su bi sun san hane-hanensa suka ki hannuwa to ko shakka babu lahira ba za ta yi musu daɗi ba wani zai iya ɗauka kawai sai an je lahira ne amma a duniya ba matsala to har a duniyan ma akwai matsala domin a wata ayar ubangiji ya ce wa man a'arda an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وبنجي ومن أعرض عن ذكري دون دي بجري وقرآني نا أنبتونا شيني قرآني fa inna lahu ma'ishatan danka zan hada shi da rayuwar kunci yayi ta wahala a duniya in mulki aka bashi ya ki jin dadin mulkin in kudi aka bashi ya kasa jin dadin kudin ko me aka bashi Allah ya hana masa sukuni saboda me saboda ya bijirewa Allah shine fa inna lahu ma'ishatan danka zan hada shi da rayuwar kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma lahira kuma zan tashe shi makaho baya gani domin a duniya ma ya rayu ne kamar makaho domin duk wanda baya bin qur'ani ai makaho ne koda idan sa yana gani fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur domin zuciyarsa makauniyar zuciya ce to a lahira ma za a tashe shi da makahon ido baya gani kala zaka ji mutun ya ce rabbi lima hashartani a'ma ya Allah me yasa ka tashe ni ba ni da ido a makaho wa kad kuntu basira alhalin a duniya ina gani da idanuwa na biyu kala sai Allah ce da shi kazalika atatka ayatuna irin haka ne kai ma da ayoyin mu suka zo maka fa nasita ha kai kunnan uwar shegu da su kai buris da su ka ki ka karba kai aiki da su wa kazalika al-yawma tunsa da haka kai ma yau haka zamu bakka a cikin wannan hali na makanta ba za mu bude maka ido ba wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih Allah ya ce irin haka muke saka wa duk wanda ya fandare ya kiye imani da ayoyin ubangijinsa wala azabul akhirati kuma azabul lahira ashaddu tafi tsanani wa abqa kuma ita ce wanzazziya to ashe kenan kaga matsalar ba iya duniya bace duniya ce da lahira kamar yadda idan mutum ya bi qur'ani jin daɗinsa ba iya duniya bane zai ji daɗi a duniya kuma zai ji daɗi a me a lahira kuma na lahiran ya fi na duniyan ma shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa man ya'mal min as-salihati man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ya bi ƙur'ani ya yi koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayinsa na mai imani ubangiji ya ce to mu kuma za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a duniya ko bayi da kuɗi sai Allah ya bashi natsuwa ya bashi kwanciyar hankali ya rinka jinsa comfortable yana rayuwa daidai da daidai ba abin da ya dame shi gwargwadon duk abin da yake bukata a duniya Allah bai hana shi ba na iya matsayinsa duk lokacin da ya so ya bacci in ya kwanta ko da yaushe zai yi baccinsa duk lokacin da ya so ya tashi zai tashi saboda imani hankalinsa a natse baya kyashin kowa baya hasa da kowa bai damu da kowa ba ba wanda ya daga masa hankali shine hayatan tayyiba Allah ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kuma an je lahira zamu yi masa sakamako sama da na abin da ya aikata a duniya idan a duniya ya yi aikin alheri ɗaya a lahira a bashi ladansa goma idan a duniya ya samu kwanciyar hankali a lahira hankalinsa ya fi kwanciya idan a duniya ya zauna cikin nutsuwa a lahira zai fi nutsuwa to wannan shi ne to daka wannan shi ne amfanin imani yana ɗauke maka duk damuwar rayuwa ta duniya da kuma ta lahira to haka nan shi umancin rashin imani shi kuma yana gadar maka da damuwa ta duniya da kuma damuwa ta lahira Allah ya tsare mu shi ne Allah maɗaukin sarki ce fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizran khalidina fihi kuma zai dawwama a cikin wannan nauyi na zunubi da yake ɗauke da shi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himlan lalle masu irin wannan nauyin da suke ɗauke da shi a lahira yayi muni ibnu kasir ya ce da aka ce fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizran yace ai isman ana nufin zunubi daidai da faɗin Allah wa man yakfur bihi min al-ahzab fan naru maw'iduhu duk wanda ya kafirce wa Qur'ani cikin dukkan kungiyoyi to a lahira Allah madaukin sarki ce wuta ita ce makomarsa ibn kasir ya ce wa hadha amun wannan magana gamammiya ce fi kulli man balagahu al-qur'anu min al-arab wal ajami ahli al-kitabi wa ghayrihim game da duk wanda Qur'ani ya riske shi na cikin larabawa ko baubayi ma'ana wanda ba balarabe ba أهل الكتاب وغيرهم يهود ونصارى كوننسو كما قال تعالى كما يد الله يتي لأنذركم به ومن بلغ an sauka min da qur'ani ne dan gargade ku da shi da duk wanda sakon qur'anin ya isa gare shi abin nufi shi ma qur'anin gargadi ne a gare shi da haka ibnu kasir yace fa kullu man balagahu alquran fa huwa nadhirun lahu wa da'in duk wanda qur'ani ya ishe masa to gargadi ne a gare shi kuma mai kira ne fa man ittaba'ahu wanda ya bi qur'ani hada ya shirya ومن خالفه وأعرض عنه وأن يسابع مسا يبجري مسا ضل وشقيا في الدنيا يا بتا كما يا جمد سيا تندق الدنيا والنار موعده يوم القيامة كما يوتا إتتي مكو مسا أبو بكيامة أنقاني كو شي يسا الله يتي من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أي الحمل حملهم للي نوين دسكت أو شيء ألاهرا يهيموني nauyin da ba za ka sauke shi ba har a wuta har sai ya kai ka wuta to wannan babu nauyin da ya kai shi Allah ya kiyaye sai Allah ya ce يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولون أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله يجي يوم ينفخ في الصور duk wancan abin da aka faɗa zai faru zai faru ne a ranar da za a yi busa cikin ƙaho ana nufin busa ta biyu domin busa guda biyu ce akwai ta farko akwai ta biyu ta farko ita ce nafhatu sa'iqi ko sa'aqi busa wacce duk za a mutu ta biyun kuma ita ce nafkatu alba'asi wan nushuri busa ta tashi da kuma tattaruwa a fili guda don a yi hisabi to anan malamai suka ce ta biyun ake nufi ba ta ɗayan ba domin ita ta ɗayan idan an yi ta mutuwa za a yi ta biyun ce in an yi ta an tashi to daga nan ne za a fara hisabi ubangiji ya ce a cikin suratu zumar wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a yi busa a cikin kaho duk halittar da ke sama da ƙasa za ta faɗi ta mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ثم نفخ فيه أخرى سننزع ساكن وتبوسر كما تدبن أكروا نبيو فإذا هم قيام ينظرون سيكا كمتاني سنة تاشي سنة جرن يازا أيدسو أبو ذر الغفاري الله كرم سيدايا تنبي من زال صلى الله عليه وسلم بوسا تفرقو دا بوسا تبيو مي تزرسو من زال يتي شكرا أربعين idan aka yi busar farko kowa ya mutu to ba za a sake yin tabi ba wacce za a tashi sai an yi shekara arba'in abinda wannan yake nunawa ko kai ne na ƙarshen mutuwa a duniya sai ka yi zaman shekara arba'in a kabari kafin ka tashi to ina kuma wanda suka mutu tun farkon duniya yau mulamulan shekaru suke a ƙasa wanda ba wanda ya san adadin sai Allah ba wanda ya isa yanzu ya zo ya gaya maka ya ce zaman annabi adamu a cikin kabari yau shekara kaza sai dai kawai a kintata zaman adawa yau shekara kaza sai dai kawai a kintata zaman samudawa yau shekara kaza sai dai a kintata yau ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshen annabawa yau rabon mu da shi shekara 1446 hijirar sama kawai kenan in ko barin sa duniya ne akalla yau wajen shekara 1400 da wajen to da 30 ko na abu makawancin haka ko da 60 da 60 to kaga wannan kenan ballantana annabi nuhu shi kadai sai da ya shekara dubu a duniya yana wa'azi hamsin ne babu kafin ya mutu to kuma ba a san shekarun da ya bakan ya fara wa'azi wanda tsakanin annabi adamu da annabi nuhu manzo Allah ce shekara dubu ce nan ma to shi kuma nuhun ya zo yayi dubu tasa ta kansa to sannan tsakanin nuhu da ibrahim Allah kadai san shekarun da aka yi tsakanin wani da wani wanda ko tsakanin annabi isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce shine annabin da tazararsu ba nisa cikin ulul azumi na rusul amma ko shi ci ake shekara 600 ne da wani abu bayan isa ya rasu ko allah ya ɗauke shi ya sama da shi kan a turo annabi muhammadu sai da aka shekara 600 da wani abu da aka dai shekarun da yawa to da aka allah ya ce yau mai yanku fi suri ga ya musu ranar da za a yi busa kaho shi ne wannan abu zai faru sai ya zama yau ma'anan zarfu zamanin ne an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a abinda Allah yake nufi a nan tuna musu ranar da za a yi busa a ƙaho to kenan kaga kalmar yawma sai ta zama maf'ulun bihi ne mansu ana kaddara fi'ilin uzkur gaya musu ko tuna musu yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho kalmar asuru din shine dai abin da muke cewa ƙaho kuma annafku shine busa ya tabbata a cikin hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da wannan kahon fakala sai ce qarnun yunfaku fihi kaho ne da za a yi busa a cikin sa lokacin mutuwa da lokacin tashi kuma yazo a cikin hadisi ruwaya Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi ya ce annahu qarnun azimun wani kaho ne babba ba karamin kaho ba ba irin kahon da muka saba gani na duniya na mutane ba ad-da'iratu minhu biqadri samawati wal ardi girmansa da kewayensa ya kai fadin sama da ƙasa yanfuku fihi israfilu alaihi salam malaika israfilu shine zai busa a cikin kafa kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa an'amu ta yaya zan sake in ji daɗi wa sahibul qarni qadil taqamal qarna alhalin mala'ikan da zai busa a cikin kaho har ya sa kahon a bakinsa mato mala'ika israfilu kenan wa hana jabhatahu har ya dan sunkuyar da goshinsa wanta zara ay yu'zana lahu jira yake kawai ai masa izini ya busa da shine manzo Allah yace ta yaya ko zan sake da duniya fa qalu ya rasulullahi kaifa naqulu sai sahabbai suka ce to ya ma'aikin Allah ya zamu rinka cewa in kai ka ce wannan to mu kuma me zamu ce kala sai yace qulu ku ke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna mana ku rinka yawaita wannan zikirin duk lokacin da kuka tuna da wannan gararin da ke gaban ku to shine Allah ya ce yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho wa nahshurul mujrimina za mu tashi mujrimai shine kafirai kenan yawma izin a wannan rana zurqan suna masu jajayen idanuwa kalmar zurqu daga al'azraq ne azraq shine ka ce kore green shine azraq a larabci an gane ko to amma a ka'ida shi kore idan yayi tsanani ya ciza zaka ga yayi mai ja akwai kalar da in ta ciza da yawa to sai ta canja ta koma mai wata kalar to shi kore in yi duhu sosai zaka ga yana ba da launin ja to shine a madadin Allah ya ce wa nahshurul mujrimina yawma idhin humran sai ce zurkan dan ya kare mu ilimi ta sanin cewa kalmar zurqu ana iya amfani da ita da ma'anar ahmar ko humran shine ja an gane ko shine wani mawaki yake cewa innal bakhila ala amwalihi ilanun zurqul uyuni alaiha awjuhun sudu innal bakhila lalle maruwaci ala amwalihi ilalun yana da nacewa kudin sa duk dabarar da zaka yi kaci kudin maruwaci ba zaka ci ba zurqul uyuni da kun hadu ma sai ka ga idan sai ya ja alaiha awjuhun sudu ya turbina fuska saboda baya so ya baka to da ka dai zurqal uyuni ana nufin humral uyuni idan dinan su za su ja to shi kuma jan ido alama ce ta wahala da kaga mutum idan sa ya ja to alama ce yana cikin mai damuwa to shine Allah ya ce wa nahshurul mujrimina zamu tashi yan wuta kafirai yawma izin a wannan rana zurqan idan su yayi jajaye yatakhafatuna bainahum zaka ga suna yi wa junan su rada illa bistum illa ashran suna cewa kai anya zaman mu a duniya ku ya wuce ma kwana goma saboda wuya ce wuya wasu malaman suka ce suna faɗar haka ne wai dan Allah ya kyale su ai duniyan nan ba wani fadadewa muka yi ba ba mu wuce fa kwana goma ba shine Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna mu muka fi sanin abin da suke faɗa duk da aboyan suke faɗa amma mun fi su sani domin shi Allah ko ka bayyanar da zance ko ka ɓoye shi duk ya sani wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa da haka Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna mun fi su sanin abin da suke faɗa mun fi su jin sa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace da aka ce yatakhafatuna suna raɗe-raɗe junansu kala ya tasaru na bainahum suna yin magana a asarce tsakaninsu da juna ai ya kulu ba'aduhum li ba'adin shashinsu yana cewa da shashi illa bistum illa ashiran kai ba ku fadaɗe a duniya nan ba ba ku wuce kwana goma ba ai fi dari duniya ana nufin a duniya laqad kana libsukum fiha qalilan asharata ayyamin aw nahwaha zaman ku a cikin tafa bai dade ba ba ku wuce kwana goma ba to wannan yana daga cikin abin da kafirai za su rinka faɗa don neman hanzari kuma don ganin azaba saboda kiɗimewa za ka ji suna tambayar juna kam labistun fil ardi adada sini kalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu lil mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun to da ka dai suna raina zaman da suka yi a duniya saboda sun ga azaba sun kiɗime to sannan kuma suna faɗar haka ne wai ko dan Allah zai sauƙaƙa musu ko zai tausaya musu alhalin kuma Allah ba zai tausasa musu ba domin zai ce awalam nu amirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir kuma zai ce walakin lakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amaniyu hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur ai kun yi ta holewa kun yi ta shakatawa mun tsawaita rayuwarku amma kuka yi ta wasa ba ku yi amfani da damar ku ba ku yi amfani da lokacin ku ba wajen ayyukan alkhairi to shine Allah ya ce idh yaqulu amsaluhum tariqa zaka ji wanda suka fi su kan gado a cikin su suna cewa illa bistum illa yawma kai zaman ku fa bai wuce wuni daya ba to wai waɗannan masu kan gado ma kenan shine ma'anar amsaluhum tariqa ibn kasir yace abinda ake nufi da amsaluhum tariqa ai waɗanda suka fi su kiyaye lissafi waɗanda suka fi su sauki saukin baragada shine al-aqilul kamil fihim masu cikakken hankali a cikin su za su ce illa bistum illa yawman ai li qasri muddati dunya fi anfusihim yawman mi'ali saboda yadda kwanakin duniya za su zame musu yan kaɗan a zuciyarsu a ranar lahira to wannan ba wai sai duniya in an je lahira ba duk wani lokaci da ya wuce maka in baka yi aikin alheri ba za ka ga lokacin ya wuce mai da gudu baka amfane shi ba ko shekara dubu mutum ya a duniya in bai tsina na komai ba in aka taro masa ita zai ga ta wuce ne kamar kifta ido nan ko ba wai kamar kifta ido ta wuce ba abin da yasa bai ga aukin ta ba saboda bai tsina alheri a ciki ba amma duk kankantar lokaci in ka shuka alheri a cikinsa to za ka ga yayi yawa domin a lahira za a nuna maka ladan za ka ga kai a ɗan wannan kankanin lokacin ne wannan ayyukan saboda Allah ya sa wa lokacin naka albarka kuma ka amfane shi Allah maɗaukakin sarki ka samu amfana da rayuwarmu ka samu amfana da lokutanmu ka ba mu ikon yin ayyuka na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ka yaye mana dukkanin damuwoyinmu ka sanya mu cikin bayi wanda ake yantawa a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin